نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komai wanda a cikin ikonsa ya kaddara dawar mu a wannan yammaci a wannan dare na litinin wanda kuma shine dare na biyar ko ga watan ramadan shida ga watan ramadan 1447 wanda kuma ya daidai da 22 ga wata na miladiya watan biyu hijir miladiya 1226 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani a wannan karamar hukuma ta ningi a masallacin bakin sabuwar kwalta wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala malam zai dan dawo mana baya kan aya ta takwas a cikin suratul furqan aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da labarta mana ɗabi'u da halaye na mutanen banza kafirai wanda kamar da muka gani a jiya su ga abin da suke so sai an yi za su yi da manzancin manzan Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa su daga cikin abubuwan da suke bukata wani irin annabi ne wannan yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa a sharaɗin annabta su a gurinsu to kada annabi ya zama yana cin abinci kada annabi kuma ya zama yana zuwa kasuwa kamata ya kawai a ce annabi yana da wata taska ta kuɗi an gane ko ta zinari da azurfa sai dai yake kwasa yana dimtsa daga cikinta yana amfani akan bukatunsu na yau da kullum wannan a tsarin su kenan ko kuma a waye gari ga wani lambu na kayan marmari kala-kala wanda zai ke ci daga wannan abu ƙarshe dai suke cewa hakika manzan Allah ba kowa ba ne ba kuna bin mutum ne wanda yake mana masuhur inda za ka gane sun shiga ɗimuwa da shigantaka a wani gurin sun siffanta shi da sahir a wani gun kuma kamar irin nan sun siffanta shi da ma'ana masuhur can sun ce ma'ana sahirun ne kazzab bi ma'ana matsubbaci ne masihirci ne kuma makaryaci a wannan aya kuma sun ce masuhura bi ma'ana ai an mai sihiri bi ma'ana ba kalawa yake ba yana hada fari da baki bai ma san me yake faɗa ba wa iyazu billah a wata ayar kuma sun ce mana majnun wai ai mahaukaci ne ku kyale shi bai san abin da yake ba zai gaji zai bari kuma zai dawo ta barkin iyaye da kakanni a wani gurin kuma suka ce mana sha'irun mawaƙi ne a wani gurin kuma suka ce mana kazzabul ashir bi mana makareci ne ba a sharari Allah ya sauke to shine nan din ma Allah ce ayyul qa'ilaihi kanzu suna cewa to in dai annabi ne ai kamata a ce na da wata taska ya ku an gane ko taskan nan zai ke samun duk wani abin da yake bukata na rayuwa aw takunu lahu jannatun ya'kul minha ko a ce yana da wani lambu ko wata gona da kayan marmari da inibi ba sai ya je yayi noma ba ba sai ya je yayi kasuwanci ya sayo ba su wannan shine a tunanin su to amma inda zaka gane tunani ne na son zuciya akwai wani annabi da aka taba aikowa ba mai sifa irin ta manzon Allah ba akwai wani annabi da aka taba aikowa aljan ko mala'ika ko da mutum ɗin ne akwai wani annabi da aka taɓa aikowa wanda ba jinsin mutane ba ko kuma jinsin mutanen ne amma ba shi da ɗabi'u irin na mutane fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun idan ba ku san ɗabi'un annabawa magabata ba wanda suka riga yi manzon Allah ku tambayi ga yahudawa nan ai su Allah ya saka musu attaura da injila ko ku tambaye su kuma an aiko annabawan bani isra'ila masu tarin yawa ku tambaye su yaya ɗabi'un waɗancan annabawa suke wayan ɗabi'u sun bambanta na manzon Allah to wannan shine Allah subhanahu wata'ala yake so su gane to amma su suna ganin cewa duk manzon Allah ya karya ka'idojin annabta ya karya sharɗan annabta to wa ya faɗa musu wannan wa ya sanar da su haka shine sharɗan annabta wa ya ce muku annabi baya cin abinci wa ya ce muku annabi baya zuwa kasuwa ta ina ku samu wannan ilimin qul hatu burhanakum in kuntum la ta'lamun in kuntum sadiqin ku kawo hujja in gaskiya kuke a cikin maganar ku hasali ku dinnan farau ne mayau ne samuwa ku akai ba haka bane ba to in waye ba ku wannan ilimin cewa annabi ba zai ke cin abinci ba waye ba ku ilimin cewa annabi ba zai ke zuwa kasuwa ba balle har wannan ilimin ya zama hujja za a kafa wa manzon Allah da shi cewa in kai annabin gaskiya ne bai kamata kana zuwa kasuwa ba in kai annabin gaskiya ne bai kamata kana cin abinci ba to kaga wannan kire ne kirda ne kawai na banza Allah ce wa ƙalar zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura wayannan mushrikai masu maganganun banza suna faɗa wa sauran mu'minai ai ba kowa kuke bi ba sai mu cin mana mashhur wanda aka mai sihiri ya shiga ɗimuwa to wannan nake ƙara faɗa mana kamar da na faɗa mana a baya cewa ba wani ɗan adam da zai ji damuwa dan an faɗa masa bakar kalma domin wanda ya fi ka daraja da daraja imani a gurin Allah an faɗa masa ma ya jure to waye kai ba za ka jure ba ban ga dalilin da dan an zage ka ko an ce maka mahaukaci ba ko sakare ko susu su zaka damu ba wanda ma ba susu sun ba ba sakaran ba an faɗa masa kuma ya haƙuri ba mamaki ma kai a wani ɓangaren kalmar da aka faɗa maka ma za ta iya makale maka a jikinka wala Allah sakaran ne kai wala Allah ma sokon ne kai wala Allah ma solobiyan ne kai ko ba haka bane ba amma wala Allah kai ne ba gane kai sakare bane ba baka gane kai solobiyo bane ba ba gane kai surkududu bane ba an gane amma manzon Allah duk ire-iren wannan sifofi na nakasa ya barranta da su amma an faɗa masa ya jure ya shanye kaso ma yayi aka ce wannan rabon bai yi dan Allah ba hadhihi alqisma wannan rabo ma urida biha wajh Allah bai ai dan Allah ba dan Allah ka duba wace baka kalma tafi wannan manzo Allah ya ce wai haka man ya adil illam adil manzo Allah ya ce miskin da kai yanzu a duniya idan ban yi adalci ba zai adalci amma an kalli manzo Allah an faɗa masa wannan kalmar to dan an ce maka wani azzalimi ko an ce ma sakare kama da mu kai dai ka yi kokari kaka zama azzalimin kaka zama sakaran Allah ya sa mu dace Allah ce unzur kaifa darabu lakal amsala kalli irin suke buga misalai na banza da haka suke buga misalai to ya kaza za a yi kaza to ya a to idan kun ce za a tashe mu a wata rana to ina iyayen mu can na baya suna ina eh idan kun ce wai dan mun kiban annabi ne shi yasa Allah ya jarabe mu to me yasa wa'in sun ba ko annabin ba kuma Allah ya jarabe su idan kun idan ka ce Muhammadu za a tada mu bayan mun zama turbaya to me yasa kuma ba ta da magabatan mu ba to kuma ya za a yi a tada mu bayan mun zama turbaya wata raba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhil izama wa hiya ramim kaga waɗannan ba san Allah ba innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah shine mai kun fayakun Allah ce ka kalli darabu lakal amsala fadallu sun buga misalai misali na banza fadallu suka bace menene bacewa shine ka bar tafarkin gaskiya fala yastadi'una sabila ba za su iya dawa tafarki gwada bai na kwarai ba dan menene sun sa son zuciya dama Allah ce illa man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa ko ba haka bane illa man khafa maqama rabbih sai wanda ya ji tsoron tsiyan gobe kiyama a gaban ubangijinsa yaga cewa idan bai bi Allah ba me zai faɗa wa Allah gobe kiyama kuma sannan wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa abin take bukata na wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa dole kenan ashe kaga ba za ka taba zama na kwarai ba sai ka hana zuciyarka abin take bukata sai ka yaƙe ta Allah ka sa mu dace Allah ce tabarakal ladzi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika albarkokin sun yawaita kamar da na karanta mana jiya bi ma'ana tabara ai ma'ana kasurat barakatuhu barakatuhu subhanahu wata'ala fi kulli shay albarkokin Allah ko ina albarkar Allah a ƙasa albarkar Allah a ruwa albarkar Allah a sama albarkar Allah a ƙasa albarkar Allah a jikin ɗan adam ga albarka sanan ya baka ido ya baka hanci ya baka baki ya baka hankali ya baka tunani mai hankali ba zai je tsuguna yana gaisa yana gaida bulsuru ba mai hankali ba zai je tsuguna yana gaida tinkiya ba ko ba haka bane ba kaga Allah ya baka hankali dan kamar yayi kaga wannan menene ni'ima ce amma ga wani nan yana tambele tambele na hauka kai kuma Allah bai baka wannan albarka bai baka wannan jaraba haukan ba to sai ka gode mishi to yace tabarakal ladhi bi mana albarkokinsa sun yawaitu wanne ni ko sarkin garinku a a waye to bari mu ji ni din ne ko sarkin garinku sai mu gane waye albarka ta yawa shine ce insha aj'ala laka khairan min zalika in ya so ya ga dama ba suna cewa ba ko aiko mala'ika ya zama ridifan laka yana bibiyar baka yana cewa kai gaskiya annabin gaskiya ne ko kuma suna cewa in kai annabin gaskiya ne Allah ya sauko maka taska ta kuɗi ko kuma in kai annabin gaskiya ne me zai sa kake cin abinci me zai sa kake zuwa kasuwa ko kuma in kai annabin gaskiya ne me yasa za kake cin abinci to sai Allah ya ce in Allah ya ga dama da abin da ya fi taskokin da kuke magana Allah zai bashi ja'ala laka khairan min zalika sai ya sanya maka almafi alkhairi fiye da abin da suke ambatawa me yake nan jannatin aljannatai aljannata zuma bi ma'ana bi ma'ana koramu na zuma koramu na giya koramu na madara an gane ko saboda haka sai ya sanya maka su cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sannan kuma Allah zai sanya maka wannan koramin idaniyar ruwa tana gudana a cikin su wa allaka qusura kuma ya sanya maka ma'ana alqasr larabayan sai sun ce ma'ana alƙasar ana nufin baitul ladhi buniya bil hajara bil hijara duk ɗakin da aka gina shi da dutse suna kiran shi ma'ana alƙasar saboda akasari an fi gina gidan manya da masarauta da manyan masu ji da kansa da dutse to saboda haka duk gidan dutse suna kiran shi ma'ana da ma'ana alƙasar shi yasa ake ce ma'ana qasrul malik bi ma'ana gidan sarauta Allah ce bal kazzabu bis sa'a kawai sun karyata alkiyama ne suna ganin babu kiyama babu lahira suna ganin cewa duk wanda ya ci ya ci banza daga duniya babu tashi a'a Allah kuma tuni ya magana ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashe kenan kaga akwai gidan gobe kenan ko wani duk waɗannan ayyuka da muke yi muna yi ne domin gidan gobe duk muna yi ne don mu girbe su a gobe kiyama kenan dole dan adam inda a ce babu gidan lahira da za a yi sakamako wanda ya abin kwarai a saka masa wanda ya abin banza ya girbi kayan shi to kenan ai da babu fa'idan ma samu dan adam a doron kasa baki daya da babu fa'ida aiko annabawa ai aiko annabawa jarabawa ce domin Allah ya jarrabi su waye mu'minai Allah kuma ya jarrabi waye ma'ana su annabawan Allah ya jarrabi annabawa da wautar ma'ana makiya ya kuma jarraba annabawa da hasada mahasada kai kuma ɗan adam farar hula Allah ya jarrabe ka da aiki da gaskiya ko kuma watsar da gaskiya to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kazzabu bisa sun karanta alkiyama ne ba su yadda da lahira ba domin duk wanda yadda da lahira ba zai aikin da zai haifar masa mana ɗa mara ido ba Allah kuma ce mu ka'ida mu wa atadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira mun riga mun tanada duk wanda yake mai kareta alkiyama to wannan tabbas yana da wutar sa'ira to me yasa a yanzu duk gashi muna karanta hadisai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu falyakrim dhayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa ya girmama bakonsa duk wanda ya imani da ranar gobe kiyama kada ya kaza duk wanda ya imani da gobe kiyama ya kaza amma muna karantawa kuma muna aikata waɗannan ayyukan kaga kamar bai mai da mai kenan ba da kiyama saboda duk wanda ya da alkiyama akwai ranar sakamako to zai wa kanshi fada babu amfanin yardarka da alkiyama matukar ba ta yi tasiri a cikin menene ayyukanka ba kenan duk abin da ka yayi mo ka kwaso ka tuna akwai hisabi a gaban ka gobe kiyama sai ka rage an gane amma muddin ba za ka ke taka tsantsan ba a rayuwarka to wallahi kiyama ba ta maka amfani ba yanzu abubuwa nawa ne ya kamata ya zama wa'azi a gare mu muna wa'azantuwa ba ma wa'azantuwa ba ma ko muna wa'azantuwa ba ma yi za ka ga mutum ya zo Allah ya ba shi wadata ko ya ba shi mulki ya yi taka rawar da ya kamata ya taka ko rawa mai kyau ko mara kyau amma ya gashi a gaban ku ana haƙa rami ana binne shi wannan abin ya kamata ya zama wa'azi ga na baya amma yana zama da 'yan kasuwarmu da ma'aikatanmu da malamanmu da ɗalibanmu da haka muke sai wanda Allah ya kare to amfanin kuma a waɗannan wa'azuzzuka shine su taka maka birki zuwa sabon Allah to Allah ka samu dace na'am إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا nam Allah ce idza ra'atuhum idan wutar jahannama ta hango mutananta wa'annan mushrikai kafirai kenan ko min makanin ba'idin ta hange su daga can nesa sami'u laha taghayyuzan za su ji tana ta cika da bakin ciki da ɓacin rai tana yunkuri tana kai bara don ta tafko su sami'u laha taghayyuzan za su ji ma'ana wannan fushi na wuta wa zafira za kuma su ji irin ma'ana tiririnta da kuma ƙunarta Allah ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan idan aka jefa su za a sa su a cikin kukumi a haɗa kawunan su da kafafuwan su da hannayen su guri guda sannan sai a samu guri mai kunci a cusa su Allah ka kiyashe mu to Allah ce ulqu idza ulqu idza ulqu minha makanan dayyiqan sai a jefa su a guri wanda yake mana matsatse muƙarranina ma'ana za a gwama kawunansu da ƙafafuwansu da auhunalika subura za su kama kiran wayo halaka wayo sun bani wayo sun shiga uku Allah ce la ta da ulusu la ta da uliyuma suburan wahida a'a ai ba wayo ɗaya za ku yi ba wai za ku yi ta wai wai din ma ku dai an gani ko ba wai ɗaya za ku ce wayo a ba haka za ku yi ba a'a ku kira ma duwayyo da yawa ku yi ta gunji ma an gani ko wad'u suburan kazira ku ta cewa wayyo kun bani kun lalace kun shiga uku kun taɓe kun yi asara kun shiga goma kun shiga dubu ma saboda mai wa'azi ya zo muku amma menene ba ku wazantu ba alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir kun gane ko Allah zai sa mala'iku su tambaye su wai ku wa'annan mutane ma salakakum fi saqar me ka ku cikin wannan gida garin yaya kuka zaɓi wannan gida ya zama makomarku kuna ina alam ne a tikum nazir mai wa'azi bai zo ba mai gargaɗi bai zo ba mai kashedi bai zo ba kuna ina aka wa'azance ku ba ku azantu ba qalu bala qad ja'ana nazir wallahi mai wa'azi ya zo an mana wa'azi an karantar da mu an mana bayani an ce akwai gobe kiyama an ce akwai wannan rana sai dai menene fakarzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay kaga zai ba wani ƙarya ne ka addabe mu da wa'azi eh ka addabe mu da wa'azi ba wani abin da Allah ya saukar kun ce qur'anin su ma'ana qur'anin ma sihiri ne Allah ya ce to gashi yau kun gani afasihirun hadha am antum la tubsirun shin yanzu wannan sihiri ne ko ba kwa gani to Allah ka kiyashe mu Allah ce la ta da ƙuliyo masuburan wahida wada'u suburan kasira ku kira wayo ma da yawa Allah ce to ka faɗa musu irin wannan aji irin wannan gida irin wannan makoma da aka faɗa yanzu da wadda za a faɗa yanzu nan gaba da Allah wace tafi dacewa ina ne mai hankali ya kamata ya zaɓo kanshi mafita Allah ya ce to ƙul ka faɗa musu azalika khairun wannan matsayi da kuke ciki na boni za a sa ku cikin ƙuƙumi kuma da sarƙa ta wutar jahannama kuma a samu guri matsatse takurare a cusa ku an gane ko kamar ɗaki ne zai ɗauki mutum goma sai aka danna masa mutum hamsin to wannan dannawa kaɗai bala'i ce to ba fa wannan dannawa kaɗai ba ce ba a an musu ɗaurin ƙuƙumi ba ma daurin daimun minti aka musu ba daurin kukumi aka musu an san kukumi ko shine a haɗa kai da ƙafa da hannu da wuya kamar ta maulai yara to wannan bayan sa su a wannan kukumi ga sarƙa ta wutar jahannama ga kuri kuma matsatse a cunkushe zinkir Allah ka kiyashe mu to Allah ya ce yanzu da irin wannan matsayi a zalika khairun da Allah wannan shine mafi alkhairi am jannatul khuldi Allahu akbar da Allah da irin wancan yanayi da wannan aljannar dawwama kaga ma an ba ta suna jannatul khuldi bi ma'ana aljannat tutur aljanna atabau faufau wanda in ka shiga ba tsufa ba mutuwa ba bayan gida ba fitsari ba kaki ba majina kullum kana ƙara zama ɗanye sharaf jagab ina bata an gane fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk abin da ido bai taba gani ba a nan aljanna aka ake samun shi kunne bai taba ji ba baki bai taba dandana ba duk akwai a aljanna duk wannan fa wannan yar tsugulutun ibadar taka aka baka wancan matsayi za mu zo mu karanta dogon hadisi gobe in Allah ya ara mana numfashi mu ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake aiko da mala'iku suke ɗaukar ran mu'mini da kuma da suke ɗaukar ma'ana ran kafiri ina fata an fahimci abin da kyawu to shine Allah ya ce to azalika khairun am jannatul khulli aljannat dawama me yasa yanzu mai mulki kullum yana cikin fargaba mai kuɗi kullum yana cikin fargaba me yasa saboda kuɗin shi ma'ana ba kuldu bane ba ba abadi bane ba mulkin ba abadi bane ba kuɗin ma ba abadi bane ba lafiyan ma ba abada bace ba za'ila ce ma'ila faniya an gane ko shi yasa kullum mai mulki a firgici yake wannan yasa Allah ya gama da mu baki ɗaya Allah ya gama caje mu duka in kudin gare ka baka da kwanciyar hankali dala duk wani mai kudi yana da kwanciyar hankali wallahi azimu talaka ya fi mai kudi kwanciyar hankali wallahi talaka ya fi mai mulki kwanciyar hankali shi yasa kullun da kuke ganin wannan mulki da kuɗi bala'i ne amma wani kullun ya rufe ido kawai sai yayi kuɗi ka shiga musifa ka shiga bala'i kuna kallon Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda ku kalli dai sahabi ne dan aljanna amma man in ummu na Aisha tace ta gan shi zai shiga aljanna da menene da rarrafe sai talaka ya shiga aljanna da shekara 40 sannan mai kuɗi zai biyo baya to wannan masu kuɗin dama fa kenan balle na yanzu an gani to shi yasa ka nemi arziki irin na gidan manzon Allah manzon Allah ya ce Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan Allah ka sanya arzikin alaye na dangi na al'ummata ya zama ba yabo ba fallasa kai ba talaka ba kai ba mai kuɗi ba kada ranka da han sadda sadda ina fata an gane amma in kuɗin nan suka yawa ba ka da kwanciyar hankali wallahi kullum sai ka aba kwaya za ka yi bacci kaga kuɗi sun zama bala'i an gani ko can mota ta faɗi can an bada kaza can gida ya kone can kaza kaza can bai bada kuɗin da aka bashi ba can ka- duka kullum ne cikin wannan abubuwan in mun zo neman taimako kuma ka hana mu je ka cinye je ka cinye ba shi kenan ba da ni da kai da za a kai mu bayan gida abin ne ina kuɗin ina mulkin ina kujerar ana ana magana da kyar ana makale za ka je kai magana a gaban mala'ika billahi lazi za ka yi murya za ka buɗe baki kai magana saboda haka mu gane cewa duk Allah ya gama da mu in mulkin ne ba tabbas in kuɗin ne ba tabbas idan lafiyar ce ba tabbas to me daɗin ma a ciki wai me morewa walla ba wani moro ba wani me morewan ne a wannan duniya me me za a ce ka more ba mulki ba ana sai kayi kuma kai ka san ƙarya ne ba za ka yi ba za ka yi ne iya lokacin da Allah ya ara maka ko ba ka bane ba amma wata ran kana je kana gani ka zama dan kallo wallahi ba kama isa aisa ai magana da kai ba to shi yasa me yafi a gare ka illa karki addini karki gaskiya in Allah ya kawo tafiya a tafi a cikin menene daidai to amma shugabannin ba sa ganewa mu ma kuma talakawan ba ma ganewa ga dai halin da muke cikin yanzu a Najeriya ko ba san halin da muke ciki ba to ku sake dangula musu ku je tunda har yanzu ba ku yi hankali ba ku sake dangula musu ku sake ba su ƙuri'a ku kun ga dai yanzu halin da ake ciki qarib badatul baghaba ko wallahi in ku kuskura wannan gwamnatin ta shuɗe za ku gane kuranku muna gani hacce ake a kawo mana harin harin bai isa ba insaniyan ma babu ake jin mu a matsayin mutane ma ba a jin mu malam ismail malam ismail haba an gani ko da abin tsarin ku ya kamata ku yi kafin fara karatu da Allah ake haƙuri haba an gani insaniyan ma babu mutuntakan ma babu in akwai insaniya da mutuntaka ai za a tausaya 'yan arewa ko to amma maganin ku kenan maganin ku kenan ba kwadayi ba a kuka kwadayi ku ci gaba mutum ya zo ya lasa muku zuma ya ba ku dubu goma goma hamsin hamsin shi kenan kun manta sai ya yi ya yi da kai zai yi din ai a shi dai ba ya kwashe iyalansa sun tafi abuja ba kai kake ji a jikinka ai jiki magayi to allah muna roƙon ka mun tuba mun yi kurakurai ko ka yafe mana wannan gwamnati allah ka canza mana ita allah ka canza mana ita ba da iyawanmu ba suna nan suna kulle-kullen makirci da magudi Allah ka fi su Allah ka sauka musu da ayar wa yamkuru na wa yamkurullah ba wani ɓoye-ɓoye ba ma jin daɗi ba wani ɓoye-ɓoye kai dan kana jin daɗi ana ana yi da kai ko ba ka bane ba to saboda ka ai gaskiya ne mu ba a yi da mu ba ba ba a taimaki addinin ba ko jiya kuna gani mutum hamsin da bakwai a watar wayar su tuka kashi a jihar zamfara ba kun gani ba amma tinubu me ya ce kullum sai a ce za a ɗauki mataki ina matakin ƙaryar banza ƙaryar wafi kuma kun zama mahaukata yanzu har akwai wani mai hankali zai ce a dangula wannan gwamnatin har akwai wani mai sauran hankali da imani dan noman naka an kashe ba kai ba noman yanzu ba noma ba tsaro ba lafiya ba ilimi ba kamai amma saboda kai an ja ka ana yi da kai ba ruwanka shikenan ko a mutu ko a yare kawai sai yayi da izinin Allah ba zai ba da izinin Allah ba zai ba sai Allah ya kifar da gwamnatin da karfinsa da buwayarsa Allah ba za mu iya ba amma Allah ka mana maganin su yanzu har wani dan majalisa zai fito ya faɗa mana ta magana banza maganar wofi din maka da hanyar da za a ba a yi maguda ci zabe to mun ji Allah ya zaka shek Jafar ya ce ta zarcen ka zarcen ka zarcen ta duk ka wuce din ma ƙarshe da za a yi menene za a dawo gaskiya za ka mutu kuma yanzu hamma wani ya fito ya ce mu yafe masa wallahi ba za mu yafe ba yanzu kuna gani fa ku kalli jihar katsina ku kalli zamfara ku kalli sokoto kuna ganin fa abin da yake faruwa fa wallahi ba ka ce akwai gwamnati ba amma yanzu na rantse muku da Allah in zan zagi shugaban ƙasa ko matarsa wallahi ba zan kwana a dingi ba Allah sai dai a buɗe min ido ban san a ina nake ba amma ya za a yi a zo a kashe mutum hamsin a kama wasu amma ba a yi komai ba ina tsaron ina sikiritin na ƙarya na yaudara kawai sikiriti iya ke kuye ku ne kanku kuke ba tsaro kanku kuke taimakawa amma al'ummar Allah ba ruwanku da ita billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun gurfana a gaban Allah dan alkiyama wallahi duk wanda aka wayi gari to wai in ba za ka iya ba dan me ka karba ba ta suka za su iya ba a ba haka suka ce mana ba ta suka yi za su iya to ina iyawar ina iyawar wallahi ba za su iya ba saboda haka wallahi sai kun tsaya gaban Allah ran alkiyama wallahi kowane rai kwaɗe sai Allah tambaye ku akan shi an yi lissafi duk shekara ko duk wata ana kashe mutum kaza a arewa amma a wannan tsinanun suka fito wai kiristoci ake kashewa kuma kun yi shiru saboda amai da ku sakarkaru siyasar ba ku da ita an kwace ilimin an kwace mulkin an kwace kasuwancin an kwace noman ma an kwace yanzu mutum tsoron noma ma yake yi da kuma a wannan saboda kai ba gidaje ne kake ta zarce a haka Allah ya isa wallahi wallahi duk wanda yake da hannu a wannan halin mutum Allah ga ga ka gashi mu dai ba za mu yafe ba ba za mu kuma taba yafewa ba duk wanda yake da hannu a wannan tsarin kowa ya shi ba mu yafe masa ba kuma da mu da ku za mu koma gaban khaliqul samawati wal ardi za mu tsaya gaban Allah ya mana hisabi dan kullum biyayya muke muku kullum addu'a muke muku an gane ko kullum ƙaunar ku muke yi amma ba ku ƙaunar mu san ku muke amma ba ku san mu an gane ko bege mu ku muke mai amma ba ku bege mu haka ba rayuwar ta zama fa yanzu menene me ake maka yanzu e me ake ma a yanzu me ake maka me ake maka a gwamnatance me ake maka ka faɗi me ake maka yanzu menene ake maka zaka san akwai gwamnati tambaya ku nake me ake maka zaka san cewa akwai gwamnati ai ai misalin da ake bugawa a sauran kasashe cewa ana karɓar haraji gaskiya ne ko laida ka saya zaka ga an cire haraji ko biro ka saya zaka ga an cire haraji amma ai su suna gani a ƙasa ba haka bane ba su suna gani a ƙasa domin ilimi ba su da matsalarsa lafiya ba su da matsalarta tituna ba su da matsalarta to amma kaifa ba titi ba ilimi ba lafiya babu tsaro kuma haka aka bi ka ake kwata kudinka duk wannan man fetur din bai shi kuma gwamnati gwamnatin tarayya ba duka bai ta ba sai an zalunci bawa duk wannan kudin da sai Allah ya ba su suke ci da ciwo bashin duka su da kashi mana ba duka bai isa ba kuma sai an zo an karba haraji a gurinka dan Allah ku hanga ku gani wace al'umma ce wannan wace irin lusar al'umma ce kamar an mana sihiri ba mu da tasirin komai an cin kashin ma yayyawa wulakancin ma yayyawa kuma da suna akwai gwamnati wallahi Allah ka gani iya abin da za mu iya faɗa mun faɗa duk kuma wanda yake da hannu a wannan gwamnatin ka jefa ƙuri'a kai ma maka Allah ya isa wallahi wallahi gaskiya ne duk wanda ya jefa a wannan gwamnatin ƙuri'a Allah ya isa wallahi duk wanda ya sa mata ƙuri'a Allah ya isa kuma duk abin da za a mana wallahi da kai wallahi sai an raba kaso ah me abin dariya a ciki manzan Allah ne ya ce man dalla ala khairin a'a duk wanda ya taimako akan aikin alkhairi za a yi masa shiya shi ma za a bashi kasan shi to in kai aikin kai aikin banza fa kana da kaso saboda kana da kaso ƙuri'a da ka dangwala za a baka gurgurdan zalincin da kuka mana kun yaudare mu kun mana birin birin wai musulun musulun Allah ya sauke akwai takaici wallahi mustaqbal na Najeriya ba shi da kyau wallahi duk mai hankali in ya kwanta in ya kalli inda muka sa gaba wallahi sai ka tausaya mana kuma wallahi ko dan muna ƙauyuka ne da Allah ya sa kana da wani ma'aikaci babba a Abuja yana baka labarin ƙasar nan wallahi ba za ka iya bacci ba wallahi kulle-kullen da ake mana mu musulmai da ba za mu iya bacci ba kuma da musulmanka ake yi ba da musulmanka ake yi saboda mutum kawai yana dan majalisa ko yana sanata ko an bashi darakta ko wani pa ko sa shikenan amma ka gane baka da yan uwa baka da dangi eh baka da su ai ya kamata ka tausaya musu kuna gani fa sai na umar yake cewa inda bagla alfadari zai tuntube a gari kaza sai Allah ya tambaye shi amma yanzu ne suke kwana da yawa ka je ka kalli wannan kashe-kashen da ake ana ɗaukar gawa a baro a baro ɗan adam wanda musulmi ya ce lazawalul ka'abati a rusa ka'aba ya fi sauƙi a gurin Allah kan kace mu'mini guda ɗaya ku kalli girman ka'aba dai ku kalli matsayin darajar ka'aba amma manzo Allah ce gwara a ruguza ta baki ɗaya a ce a kashe wannan yaron guda ɗaya da an na maka darajar ɗan adam amma yanzu arewa kashe-kashe menene gashi nan boko haram can kidnapping can yunwa can fatara can kuma da arewa ba mu da ci gaban komai kowa burinsa menene siyasa kowa ya shiga ya ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rube kuma tsutsa ta sharɓa wannan wannan shegen cikin naka tun kulele da ya ce ƙoshi tsutsa za ta ci shi wallahi ko ba haka bane ba wannan kuɗin kuma da ka je ka ɓoye da kaddara billahi lazi la ilaha illa huwa rahamanu tun daga fucika sai Allah ya tambaye ka ta ina ka same ta kuma tun daga fucika sai Allah ya tambaye ka ta ina ka kashe ta kowa ya san da wannan da karamin magidanci da babban magidanci duk kowa ya san da wannan zaman kowa zai bayani yau mutum bala sarai ranar tonan asiri Allah ka kiyashe mu amma dai mu sake tunani mu yan arewa musulmai kuma su wa'annan sakarkarin da ake ziga su a haɗa mu faɗa cutuwa za a yi Allah ba zai taɓa waye gari a ce an waye duniya ba kafiri ba ba za mu iya kawo da ku ba ba za ku iya kawo da mu ba me ya fi dace a gare mu zauna mai zaman lafiya ba shi kenan ba amma su suna zugo ku ku yi rigima da mu to ya za ku yi da mu eh tun da Allah ya riga ya zauna da mu guri guda mu zauna lafiya mu zauna lafiya ku daina bari ana tunzura ku ana ce ba ma ƙaunar ku mu muke kashe ku yanzu kashe kashen da ake kafa kashe kirista ɗaya an kashe musulmi nawa eh amma duk da haka an zo an ce wai wai ana kisan ana wa kiristoci mana kisan kiyashi a arewa dan Allah wace magana ce wannan dan Allah wace magana ce wannan wani kirista aka yi wa kisan gilla aka yi kiran kisan kiyashi eh ba ga kunan a ƙauyukanmu ba ga kunan da kemis kemis da shaguna mun taba ku eh ko mun taba ku ko akwai wani gari a arewa da aka ce bari a kori baki amma da yake ku ba ku da amana ba ku da tsoron Allah ba kuma san Allah ba haku zo kuna kashe mana mutane wallahi ku gudanar da ran mu zai baci wallahi idan ran mu ya baci ba wanda ya sai taka mana birki wallahi saboda haka zaman lafiya ya fi karfin komai dole sai an waye gari na ga kirista dole kuma kirista sai yawa ya gani ya ga musulmi kuma kasan mu daya wasu ma za ka tada uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ya za ku raba kawunan ku kowa ya addinin sa ba a hana ba haka ne kuma kowa ya sanya ko kowa ya kukan gidansu amma ba zan hana ka ibada ba ba za ka hana ni ibada ba ban kuma isa in ce dole sai ka zama musulmi ba a'a la ikraha fid din lakum dinukum waliy din amma dai mu san da cewa dole ne muna guri daya dole mu zauna lafiya kar ku yadda da hura kunne wallahi su suna can har kuna murna a kawo mana hari kun taba ganin wata ƙasa america ta shiga ta zauna lafiya kun taba gani kuma yanzu dan allah idan mai gida bai ba kanshi tsaro ba wai mai gida ne ya turo kwarto ya kula masa da matar shi ba haka bane ba america ai kwartuwa ce ko ba haka bane ba sai ka ce kwarto ga ajiyar matakanan ka tafi kudu rani wannan shine baya ba zani ba haka bane ba to saboda haka yanzu ya za a ce wai america ta za ta ba da tsaro a nigeria allah ya so rasul Allah sa mu gane to shine Allah subhanahu wataala yake cewa yake yake yake yake yake yake ba mu labari ina na tsaya ne malam kul adali khairun na kul adali khairun ban ji ba kul adali khairun yawwa to shine Allah subhanahu wataala yake tambayar su azalika khairun am jannatul khuldi da Allah wannan hali da kuke ciki shine mafi alkhairi ko kuma aljanna tabbatacciya allati wa'idal muttaqun wanda Allah ya tanadin ta ga wasu waye ga masu tsoron Allah Allah ya tanadi wannan aljanna ga tanan ga bayi wanda in ka kalli wannan aljanna ka san kawai Allah ya baka ne ta goma shi amma ba dan aikin ka ba an gane ko Allah ya suba Allah ya ce kanat lahum jan- jaza'an wa masira wannan aljanna ta kasance ma'ana sakamako ce kuma makoma ce kyakkyawa ga waye ga bayan Allah na gari shi yasa dole ne mu'mini ya wahala a rayuwar duniya amma in dai ya yarda da Allah da izinin Allah wahalar ya ta bar sa kenan daga gidan duniya shi yasa kuskure ne da ganganci kai baka samu duniyar ba kuma ka bar lahiran ma ta bare maka shi yasa mai kokari kun ga halin da muke ciki dai ko to mai kokari mu riki Allah a iya fagen da muke daga mu sa tsoron Allah dan kasuwa ma'aikacin gwamnati mai sana'a amma in ba haka ba za a zo a wayi gari ba nan ba can an gane to Allah ka kiyashe mu to shine Allah ya ce lahum fiha ma yasha'un khalidina ko kana ala rabbika wa'adan mas'ula wayannan yan aljanna lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke bukata akwai kawai abin da ake bukata dan aljanna kawai ya saka yana son abu da ka raya kana so shikenan zaka same shi kowane iri ne fiha ma tashtahi ma tashtahi ko al-anfusu wa talazzu bihi وتلذ الأعين a ayu duk abin da rai yake kwaɗayi yake bukata akwai shi ba irin na gidan duniya ba yanzu ka zance ka ce ina ma ina da gida kato kaza kaza kaza da mace iri kaza da jari iri kaza wannan sai a duniya ko amma in dai kana mumuni dan aljanna in kai wannan kwaɗaman nan begen zaka samu duk abin da kuma rai zai gani ido ya gane ji daɗi ga wuldanun mukhalladun an gane ko ga Allah ce wa zarabi mabsusa wa namariqu masfufa an gane ko ga fulallika ga darduma ga kafet mai zane mai kyau ga kofuna ga yara wanda ba sa ci ba sa sha wuldanun mukhalladun ga kuma horil ini an gane ku kalle ta fara tas da ita ba shafa mai ta yi ba farinta ne babu licin saboda tsaba kyawu ma daga nan gefen korin kana ganin abin da ke bayan wancan korin Kaga- kaga kaga gare-gare kenan ko an gane ko Allah ce wa kawai ba a turaba ga 'yan mata sauyin juna da nono a tsaye an gane ko to duk wanda yake kwaɗayin wannan to ya aiki in dai kana kwaɗayin wannan daɗin da wannan gara ɓasa da wannan kaɓaki ka gyara aikinka ka ji tsoron Allah an gane to shine Allah ya ce lahum fiha ma yasha'un khalidin malamai suka ce wannan kalma ta khulu ta fi komai daɗi yanzu me yake hana jin daɗi ga masu mulki me yake hana jin daɗi ga masu kuɗi me ya hana ke jin daɗi ga masu sarauta saboda ba wannan dawwamiya bace ba ba dawwama za ta kauce kujera ce ta ma- ta mai aski ka hau ka sauka kamar yadda wani ya hau ya sauka ya rage naka ka shuka tsiya ka ka shuka alkhairi an gani najeriya sarakuna nawa aka yi shugabanni nawa aka yi suna ina yanzu to kai ma za ka tafi wallahi ka yi na kwarai ka huta ka bar abin yabo na kirki amma in ka ki kwana nawa ne fir'auna ma ya yi tsula tsiyarsa ya tafi eh lamarudu ma ya yi kan'ana ma ya yi bal'amu dan ba'ura ma ya yi ba haka bane ba annabawan allah ma na kwarai sun yi suna ina to kai ma za ka zama kabar kana wata ran sai labari kai ma so da ka tafi kokari damar da Allah ya baka ka taimaki addinin Allah da ita ka bi gaskiya kai sadaka kai kyauta to shine Allah yake yake cewa kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan alƙawari ne ga ubangijinka abin tambaya wa zai tambayi Allah kenan wasu suka ce mala'iku wasu suka ce a mu'minan za su ya ubangiji ka mana alƙawari muna gidan duniya zaka ba mu kaza zaka ba mu kaza to ka cika mana alƙawarin mu Allah sai cika mana shi Allah sa ce kana ala rabbika ya kasance Allah ya wajabta wa kansa wannan wa'adi ne ma'ana alƙawari ne mas'ulan abin tambaya a gabayi za mu tambayi Allah Allah ka mana alƙawarin kaza cika mana alƙawarin mu sai Allah ya cika mana alƙawarin mu Allah ka samu dace shi yasa lokacin da aka binne wayannan matattu na kafirai a gazo ta Uhud bayan an gama yaki ko manzo Allah ya ji ya tsaya kan rijiyar aiko yace to yanzu abin da muke faɗa muku kun same shi da gaskiya ne ko ƙarya an cika muku alƙawarin ku ko ba cika ba na'am
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا Na'am, Allah ce wa yau ma ya hashuruhum ka tuna ranar da za a ta da su, wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suka bauta wa koma bayan Allah, fa ya ƙulu a antum adalaltum ibadi ha'ula sai Allah ya tambayi wa'yannan da su aka bauta musu, mala'iku da uzairu da annabi Isa, cewa a antum ku ne adalaltum ibadi ha'ula ku ne kuka ma'ana batar da wa'yannan bayi kuka ce a bauta muku koma bayan Allah? ku ne amhum dallu sabil ko kuma su a karan kansu ne suka bace ba hannunku a ciki qalu za su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min shay min awliya ina wane mu mun yi tsararo mu ce a riki wani koma bayan ka a matsayin masoyi walakin matta'atahum wa aba'ahum Allah kai ka je da su dadi su da iyayensu hatta na su zikira har suka manta da gargadinka da ambatanka wa kanu qauman bura sai kasance kangararru mutanen banza fa kad kadzabukum bima taqulun to kunji Allah sai ya ce to ku kunji wa'annan mutane da kuka bautawa annabi Isa da Uzairu da kuma ma'ana sauran mala'iku da sauransu kunji kazzabtum sun kareta ku bima taquluna akan maganar ku fa ma tastati'una sarfan ba za ku iya samun wata dama ba wala nasra ko taimako wa man yadhlim minkum nuziquhu duk wanda aka waye gari yayi zalunci nuziquhu za mu dandana masa azaban kabir azaba mai girma Allah ka kiyace mu to wannan zamu ga duk baki daya ranar alkiyama kamar da Allah ke faɗa mana kamar da malaman tafsiri suke faɗa karkashin wannan aya duk wani wanda ya bauta wa wani Allah ba Allah ba Allah zai yi wannan abin bautar rai mala'ika ne annabi isa ne ko kuma an wayi gari ma'ana uzairu ne ko gunki ne ko kuɗi ko wata dabba ko wata bishiya ko wani dutse Allah zai tattaro su baki ɗaya zai magana da su abinda ma baya magana Allah zai tsaga masa baki ya magana gunkin da aka sassaƙa baya magana a ranar zai magana in shi aka bautawa in dutse ne ma zai magana in annabi isa ne ma zai magana bale da mun qur'ani ya hakaito mana ko Allah zai ce da annabi isa anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ilahain min dunillah ya kai isa dan maryamu kai ne ka ce wa mutananka su bauta maka su rike ka kai da mahaifiyarka alloli koma bayana kai ne ka sa su ita tsarki tabbata a gare ka ya Allah ma qultu lahum illa me ma amartani wallahi ban faɗa musu komai ba ban ƙara ba ban rage ba abinda ka ce in faɗa musu shi na faɗa musu an gane ko kuma Allah ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta in ma har na faɗa Allah ka sani wallahi ban faɗa musu ba mala'iku su ma za su ce mana ban faɗa musu ba uzairi ma zai ce ban ce su bauta mini ba gunkin ma Allah zai sa ya baki ya ce ban faɗa musu ba ƙarya suka mini ba ruwana Allah kama su to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah zai tada su da waɗannan abubuwan da suka bautawa fa yaqulu sai Allah ya tambayi wa'annan an- mutanen da aka bautawa aljanu ne ko mala'iku ko annabawa a antum adlaltum ibadi haula yanzu kai annabi Isa kai ne ka batar da mutane na bayina yanzu kai a Jibrilu ko kai mala'ika kai ne ka batar da mutane na Uzairu kai ne ka batar da mutane na ya ke kuɗi ya kai naira ya kai zinari ya kai dutse ya kai bishiya ku ne kuka batar da mutane na am hum dallu sabil ko kuma su ne a karan kan suka bace suka bata barki na kwarai qalu annabi isan ne uzairun ne mala'ikan ne dutsen ne bishiyar ce saniyar ce kudin ne matsayin ne kujerar ce gashi za su yi magana an gane ko me za su ce subhanaka sarki tabbata a gare ka ya Allah ma kana yambagi lana waye mu ai mun yi tsararo mun yi sako-sako mun yi bararon baram ba mu isa mu faɗa wani mu ce ai abauta maka ba abauta mana koma bayan ka ba ma kana yan bagila na an na takila min dunika min auliya bai dace ba a ce mun riki wani waliyi majibinci masoyi ba daɗi bayan ka kawai dai ɗabi'a su ce idan ɗan adam ya samu kuɗi ya samu yalwa zai kafirce sai wanda Allah ya kare walakin matta'atahum Allah kai na kaje da su daɗi wa aba'ahum da iyayensu hatta na su zikir har suka manta da wa'azinka in mulki yayi mulki mantawa ake da Allah sai wanda Allah ya kare in kuɗi suka kuɗi yayi kuɗi mutum mantawa yake da Allah domin zai sai ayi ayi zai ce a bari a bari ko ba haka bane ba sai ya sa shi dagawa sai ya sa shi girman kai to shi yasa kullun ka roki arziki mai albarka an gane ko in ma matsayi kake nema ka ce Allah in akwai yadda ka aski Allah ka tabbatar in ku ba yadda ka ko wannan kujerar za ta yi sanadiyar taɓewa ta ko asara ta Allah karka bani an gane ko to wannan abin da kullum ya kamata mu'mini na kwarai kenan yake faɗa to Allah subhanahu wataala ce suka kasance wa kanu qauman buran sai kasance ma'ana kangararru an gane ko mutanen banza mutanen wofi Allah ce faqad kazzabukum bima taqulu to kun ji fa sai Allah ya dawo kuma kan suwaye ai kaga yayi magana da suwa da mala'ikun da aka bauta wa da sauran abin bauta kuma bayan Allah ku ne kuka ce su bauta muku bayana banda ni za su a tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ba mu ba ne ba kawai sun ɓace da karan kansu ne ka je da su daɗi sun manta da ma'azinka da ambatanka an gane ko to sai Allah kuma ya dawo kansu sai ya ce faƙad kazzab mene ne kamene kazzabukum to kun je fa sun karyata ku bima taqulun kun ce ai kun bauta musu to sun ce ƙarya ne su ba su ce bauta musu ba to fa ma tastabiuna a yau din nan ba za ku iya samu wa kanku sarfan wata dama ko wata mafita ba wala nasara ko kuma taimako ba ku da shi ba ku da nasir an gane ku ba ku da mataimaki ba ku da majibinci an gane ku wa man wa man yazlim minkum duk wanda ya zama azzalimi ya zama ya kafirci ya kafirce ya bauta wa wani Allah ba Allah ba Allah ce nuzikuhu za mu ɗanɗane ɗanɗana masa za mu ƙona shi za mu sa masa raɗaɗi an gane ko Allah ce azaban kabira azaba babba Allah ka kiyashe mu na'am
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك rabbuka basira to kamar yadda na faɗa muku ɗazu ai mahalicci abin bauta shi yake da haƙƙi ya ba da doka da kuma sharaɗi ba haka bane ba to amma kai a- wanda yake wanda ake bauta wa kai ma'ana mai bauta al'abidu ai kai kawai umarni ya kamata a same ka bin shi ba wai kai za ka ke kawo shafi dokoki ba hasali kai ne ake wayi gari aka samar da kai don wata manufa ba kai ne ka samar da kanka ba saboda haka yanzu kai ake nema ka yi ba kai ka za ka nema a yi ba an gane Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min mursalina ai a sunnan mu inji Allah ai ba mu aiko wani annabi kafin kai ba wanda kuma sun sani an yi annabawa kafin kai illa innahum la ya'kuluna ta'ama face daga cikin ɗabi'arsu suna cin abinci wa yamshuna fil aswaqi kuma suna shiga kasuwa ko dan saye ko dan sayarwa akwai wani annabi da muka yi wanda aka wayi gari ba mutum ba akwai wani annabi da muka yi baya cin abinci akwai wani annabi da muka yi baya zuwa kasuwa ko dai ya kai mata ko ya je ya sayo a cikinta mun yi wani annabi wanda ba shi da wannan ɗabi'ar to me yasa kai za su ke kafa hujja cewa in kai annabin gaskiya ne bai kamata kake cin abinci ba in kai annabin gaskiya ne bai kamata ka je kasuwa ba wani annabi muka yi mai irin wannan ɗabi'ar kaga kawai menene son zuciya ne an gane ko kawai shigantaka ce amma yau inda a ce an sirka sai a ce to kai mai sa baka zama irin annabi kaza ba shi annabi wani ai baya cin abinci kuma annabi wani ai baya zuwa kasuwa kai me yasa misali nake faɗa muku fa to balle ma ba aiko ɗaya ba an gane ko kuma duk mazaje muka aiko ba inda muka aiko aljani ba inda muka aiko mala'ika ba inda muka aiko saniya ko raƙumi a matsayin annabawa mutane ne Allah ya ce laukana fil ardi laukana mala'ikata fil ardi ko yamshuna mutma'innin inda a ce a doron ƙasa mala'iku ne suke tafiya to da waye kamata aiko annabi mala'ika amma wasu waye a doron ƙasa mutane waye kamata aiko annabi mutum kawai hasada ce dan me Allah zai ɗaukaka wanda Allah ya ga dama dan me Allah zai ba wanda ya ga dama annabta to Allah ya ce kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha annabta falala Allah ce yana ba da ita ga wanda ya so saboda haka ba sayanta ake ba kuma kai ganinka ba shine ganin Allah ba dacewarka ba ta ce dacewar Allah ba ganin Allah shine gani amincewa Allah ce amincewa waye kai ya zuciyarka take annabin da Allah ya tashi tsamo shi ai sai da ya kalli zukatan bayi baki daya sai ya ga ba zuciya ta fi irin ta manzon Allah to kai yanzu kuma ka zo kana hassada saboda ba kai aka dauka ba ba kuma a garinku aka dauka ba Allah ka kiyashe mu to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa illa innahum la yakuluna ta'ama face suna cin abinci suna zuwa kasuwa waja'alna ba'dakum li ba'din ko fitna Allah ce kawai mun sanya sashin ku da sashi a matsayin jarabawa Allah ya aiko annabi dan ya jarraba shi a masa wulakanci a ci zarafinsa a masa kage a masa sharri a ƙaryata shi kaga wannan jarabawa ce ga waye ga annabi sannan kai ma dan adam Allah ya zama ka zama jarabawa ga annabi zaka karba abin da yake ya aiko ka aka aiko shi da shi ko ka ki an gane ko kuma sannan an baka jarabawa akan kayi kaza kar kai kaza an dora ka akan wani gwadabi shin zaka iya tafiya akan shi ko zaka bi son zuciyarka in ka hau kan wannan gwadaban ba a san kayi dama ba a san kai hagu kawai so ake ka tafi dodar babu karkata kaga wannan jarabawa ce to kenan shi sa Allah ya ce mun jarrabu sashin ku da sashi Allah ya jarrabi annabawa da mu Allah kuma ya jarrabe mu da waye da annabawa an gane ko su jarrabawa ce a gare mu mu ma jarrabawa ce a gare su to baki ɗaya kowa sai ya kokari ya ci jarrabawarsa mun tabbatar tabbas annabawa sai ci jarrabawa dan sun isar da sakon da Allah ya aiko su menene yanzu ba mu da tabbas shin su al'ummar annabawan sun ci wannan jarabawa sun karɓi sakon waɗannan annabawa sau da ƙafa to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a tasbirun za ku yi haƙuri ya ku annabawa za ku jure da jafa'in mutanenku ko kuma ku mu'minai za ku yi haƙuri da bin Allah da annabawa bakin gargado a tasbirun za ku yi haƙuri na'am Allah za mu yi haƙuri za mu jure tun da ka ce mana ga wani gida ga abin da ka aje mana za mu yi haƙuri in mun samu mu ci mai ba shasha a nan gidan duniya in ba mu samu ba ba za mu bi babu ba in mun samun ma za mu ci na nan kuma za mu ci na can gwargwadon binka ya Allah Allah ka mana gamdakatar Allah ya ce wa kana rabbuka basira ubangijinka mai gani ne ya san komai ya san ciki da bai na komai kuma yana gani la takfa alaihi ma'ana khafiya ba wani abin da yake boyewar Allah in a fili kai Allah ya sani an gane ku in a bayyana kai Allah ya sani babu wani bambanci a gurin Allah saboda haka ko kai a fili ko ka a bayyane mala'iku suna sajjalawa suna kuma rubutawa ubangiji Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu ubangiji Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan daidai Allah ka dora mu akan daidai Allah ka gani ba za mu iya wannan yakin ba Allah ka mana Allah suna mana kulle kulle suna mana murde murde suna mana komai Allah ba za mu iya ba Allah ka musu wa du'a wa tum alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله